أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa na soshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahirinsu kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 129 muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdulkadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to ɗan uwa muna cikin suratu Ibrahim a cikin waɗannan littattafan wato guda biyu kenan mun tsaya ne a ƙarƙashin mas'ala ta 508 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha domin muna bin jerin ayoyi ne kamar yadda ƴan uwa suka sani masu bibiyar mu za mu dubi tun da mun haɗa littafi biyu sai mu dubi wace aya ce take akan jerin ayoyi domin suna bin aya ne wadda akwai wata wato mushkila suke ganin kamar akwai wani iskali ko wata matsala ko abin da yake rikitarwa a cikinta to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoma mu da mu da ku gaba ɗaya malam ya ce a ƙarƙashin mas'ala ta 508 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam ya ce fa in qila idan aka ce kaifa karrara ta'ala al-amra bit tawakkul ya aka yi Allah ya maimaita umarni da tawakkuli wa kaifa qala awwalan sannan kuma me yasa ko yaya aka yi farko yace wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne masu imani suke dogara suratu Ibrahim aya ta 11 wa qala thaniyan sannan yace wuri wato wuri na biyu kira ayar da ta zo ta 12 wa ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun ga Allah ne kadai masu dogara suke wato dogara to kenan nan iskali biyu maimaita abin sannan kuma sai an ka gabatar da tawakkulin muminai masu masu imani sannan an ka gabatar da tawakkulin masu tawakkuli malam yace kulna zamu ce al-awwalu na farko listihdath at-tawakkul dan an yi umurni ne dan saboda mutun yayi tawakkuli an gane ko domin ba a umurta kada abu so biyu babu wata ma'ana kinan ko zamanto ta'kidin na farko aka yi kamar yadda mun sha faɗa cewa ko ta'kidi ko ta'sisi in an ce ta'kidi an karfafa ma'ana ta farko in an ce ta'sisi an zo da ma'ana ta biyu bayan ta farko kenan kamar sabuwar ma'ana ce to shi malam yace da an ka ce al'amrul awwal umarni na farko listihdath at-tawakkul dan saboda wato ai wato sabuntar da ko ai umarni tun farko da yin tawakkuli والثاني نبيو لتثبيت المتوكلين دان سبودا أتبتد دا ماسو توكلي على ما استحدثوا من توكلهم أكا أبين دسو كفارة نتوكلينسو فلهذا كرره دا هكذا الله سبحانه وتعالى يمي ميتاشي وقال أولا كما أتكين آية تفرقوا أتكين سورة إبراهيم أنكتي المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وثانيا أوي نبي سأنكتي والمتوكلون ما صدوغروا ina fata an fahimta shi kenan bakin abin da malin ya kawo kenan to ala ayyati hal kamar yadda al'ada ta gudana in akwai abin da ya kamata a ƙara na bayani wani lokaci cikin abin da Allah subhanahu wataala ya uwace muna muna dan ƙarawa nan da an ka ce wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun saboda imani a ammu min tawakkul ya kamata mu fahimci wannan da sun ka cewa alallahi falyatawakkalil mu'minun domin shi imani cikin shi ake samun tawakkuli ake samun raja'i ake samun komai da komai a amalul qulub dukkan suna koma ne zuwa ga imani da an ka cewa alallahi falyatawakkalil mutawakkilun sai aka faɗi shi kenan nan kamar alaka tsakanin waɗannan lafuzza an faɗi lafazi am na imani kenan almu'minun wanda ya shafi dukkan ayyuka na zuciya sannan aka zo zuwa ga almutawakkilun wanda wani juz'i ne wani sashe ne na imani wannan shine alaka tsakanin su duk da yake malam bai kawo shi ba kuma mun faɗi wannan mun ƙara ba wai don saboda mun fi malam ilmi ba ko mun fi shi sani ko abin da ya kama da haka a'a wata kwalliya ce wanda za ta ƙara ma mutum ta ƙara yada yama mutum yadda zai fahimtar wato na soshi wannan na farko kenan abu na biyu wanda za mu ƙara a cikin suratu ali imran sai aka juyar da wannan idan muka duba a cikin suratu ali imran inda Allah subhanahu wataala yake cewa fa idza azamta fatawakkal ala Allah sai ce inna Allah yuhibbul mutawakkilin in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhdhurkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'dihi wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun to kaga nan cikin suratu wato Ali Imran sai ce inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro sai fara da kalma ta dogaro sannan yace in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhdhurkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne masu imani suke dogara to saboda can sai fara da lafazi na mutawakkilun shine khas don mi don nan yana bayani ne akan mi akan zancen yaki kai tsaye domin nan annaba suna bayani ne kan wato abinda ya shafi da'awa nan kuma ana zancen yaƙi ne to kuma cutarwa wato kusantar mutuwa ta yaƙi za a kawo lafazin tawakkuli kusa domin nan ana zancen yaƙi ne to shi yasa sai aka fara da inna Allah yuhibbul mutawakkilin a cikin suratu Ali Imran sannan an kace in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun sannan an kama ana khas na cewa mu'minai gaba ɗaya ma a cikin al'amuran su ba sai na yaƙin ba ma suna dogara ne ga Allah subhanahu wata'ala da haka Allah mai harda nan sai ka gane mutawakkilin shine na farko a cikin suratu Ali Imran sannan sannan mu'minun shi kuma a cikin suratu wato Ibrahim an juya suwa almu'minun shine na farko almutawakkilun shine na biyu sai mas'ala ta karshe da zamu bayar a karkashin wannan shine cewa kalima ta tawakkuli da yawan musulmi zaka ga sun fahimce ta ba daidai ba domin akwai tawakkul akwai tawakkul in an ce tawakkul ba tawakkuli ba tawakkuli shine ka dogara ga Allah amma ka kama hanyoyin da Allah ce ka kama kun ga annabawa suna zuwa wajen yaki sun yi tawakkali ga Allah amma kuma sun sa sulken yaki sun dauki kayan yaki ko takobi ko abin da ya kamar haka kuma magoya bayan su haka in ana yaki kuma wato za ku iske ana yin sallah salatul khawf wanda waɗansu suna sallah waɗansu suna tsaro tare da cewa sun san Allah shi yake tsare su amma kuma salatul khawf tana nuna cewa za a bar waɗansu misali su zamanto suna kariya sannan kuma idan muka duba har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya hijira daga Makka zuwa Madina a boye ya hijira tare da yafi kowa imani yafi kowa sanin Allah ya san cewa idan Allah ba shi kariya ba wanda sai taba shi amma duk da haka ya boye kuma suka nemi wani mushriki kafiri Abdullahi ibn Urayqid wanda shi ne san hanyoyin da ba a sani ba boyayyun hanyoyi waɗanda za su iya kai madina ba a kai gare su ba domin kafirai sun tattare hanyoyin da aka sani kuma sun ba da shelar cewa duk wanda ya kawo kan manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ya kashe shi za su yi masa kyauta da tukunci kamar da dai wato malaman sira suka bayyana to kaga wannan duka yana nuna mana cewa riko al'akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul ala Allah riko da sababi baya nuna cewa baka yi tawakkali ga Allah ba shi yasa wani mutum da ya zo da raƙuma a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam ko mu ce taguwa sai ya barta bai daure ta ba sai ya ce yayi tawakkuli ga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi i'qilha wa tawakkal ala Allah kidan ka ka daure ta kuma ka dogara ga Allah kidan yana nufin ai al-akhdhu bil asbab rashin fahimtar wannan shine kai musulmi da dama cikin matsala ba a yin aiki ba a kasuwanci ba a neman ilimi musamman ilimi na duniya yadda za a yi a samu kere-kere sai aka ce Allah subhanahu wataala zai taimake mu Allah bai ce mu zo mu zauna ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai zauna ba yayi umurni da duk abinda wato ya kamata al'umma musulmi ta zamanto tana da karfi kuma za ta wadatu da makiyanta kuma Allah ya umarni da wannan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa shi yasa za ku ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya umarci ɗaya daga cikin sahabbansa in ban manta ba Zaid bin Thabit ya je yayi karatu na yaren Yahudawa domin mi domin ya san yadda ɗabi'o'in su suke to kun ga irin waɗannan abubuwa rashin fahimta su shi ya kai mu ga matsala za ga wani ya dauko hadisi na Sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cikin sunan Tirmidhi yana kafa hujja da cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana da dai kuna dogaro ga Allah irin yadda tsuntsu yake dogaro ga Allah da Allah ya arzita kuma yadda ake arzita tsuntsu kinan ma'ana yana nufin tawakkuli shine kai zaman ka a'a wannan bai fahimci nassin ba da kyau ba ai hadisin bi yace sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace taghdu khimasan ma'ana tsuntsun yana fita taghdu za ta fita da safe wato su wannan at-tayr kinnan za su fita da safe su je su nemo abinci yana yiwa a halbe tsuntsun a wannan lokaci yana yiwa ya je ya sha wahala ya samu abinci kusa ko nesa wani lokacin sai ya yi nisa wani lokacin zai je ya mutu akan hanya wata ruhu bitanan za ta dawo cikin ta yana ciki bitanan daga albatalu ne kenan cikin ta ya cika to kaga anan ya kamata mu fahimci cewa shi shi tsuntsun da anka ce yayi tawakkuli ga Allah ya fita ya je neman abinci dan haka musulmi a tashi a nemi ilimi na addini a nemi ilimi na duniya yadda za a samu a taimaki addini amma a zauna turawa sun yi makamai daban-daban daban-daban daban a yi kwance a ce Allah subhanahu wata'ala zai taimake mu ana jiran sai mahadi ya bayyana tunda an ce mahadi zai cika duniya da adalci wannan jiran mahadi kana nan kana jiran mahadi ana ta makamai ana ta hallaka ku wannan fahimta ta yi muni ya kamata musulmi su tashi daga wannan wallahu ta'ala a'lam to sai mas'alan mu ta gaba wato a aya ta goma sha uku a cikin suratu ibrahim a ƙarƙashin mas'ala ta ɗari biyar da tara a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abubakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qalu li rusulihim ya aka kafirai suka ce ma manzannin su aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo cikin hanyar mu war rusulu manzanni lam yakunu ala millati al-kuffar qattu bustaqad ma akan hanyar kafirai ba ko rana daya wal audu huwa ar-ruju' in anka ce al audu da larabci ana nufin ar-ruju' dawowa ila ma kana fihi al-insan abinda dan adam ya kasance a kansa qulna zamu ce al-audu fi kalam al-arab wato kalma ta al-audu ta dawowa a cikin yaren larabawa ko yaren larabci kathiran ma kathiran bi ma'anar sayrura tana zuwa wurare da dama tana nufin sayrura kasancewa ba wai dawowa ba yaquluna suna cewa ada fulanun yukallimuni wane ya dawo yana min magana an gane ko ai ma'ana ya kasance da bamu taɓa magana da shi ba amma yanzu ya yi min magana wa adali fulanin malu dukiya ta dawo ma wani ana nufin a'a ya kasance mawadaci da talaka ne kuma mai dukiya ba ana nufin ya taba zama mawadaci bai tarauce sa dan dukiya ta dawo malin yace wa ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin shi irin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala hatta aada kal urjunil qadim inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wal qamara qaddarnahu manazil wata mun sanya mishi mun kaddara mishi almanazil masaukin ne masaukin ne hatta ada kal urjun al qadim hayya kuma kal urjun ya an kace al urjun ana fassara shi da kibabi na dabino kidan ma'ana abin dabino idan rana ta buge shi zai dan yi jajajajaja to kal urjuni kamar kibabin dabino ko mu ce ganyen dabino al qadim wanda yake ya tsufa idan ya tsufa zai canza kama to kidan kama haka launin sa yake komawa shi watan ba wai ana nufin shi watan ya koma haka ba ana nufin launin sa zai koma kamar launin wannan kibabin dabino ko ganyen dabino ina fata an fahimce ni suratu yasin aya ta 39 to kaga ba ana nufin can asali ba ya taba zama da wannan launi sannan daga baya ya dawo kuma zuwa ga wannan launin bayan ya canza a ana nufin kawai ya kasance wannan launin kenan ya kamata mu fahimci wannan kuma ada da larabci kamar da muka faɗa a cikin darussa da suka gabata wani lokaci ana cewa ada ya'udu audan wa audatan ya dawo ada ya'udu audatan wa audan sara ya kasance sannan ada ya'udu idan idi ya dawo sannan kuma ada ya'udu iyadatan wato ya ji ganin marashin lafiya yana da kyau ɗalibin ilimi ya san lugha domin za ta taimaka mishi a wajen fahimtar nassoshi na alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma wato shari'a ta addinin musulunci malam yace athani amsa ta biyu annahum khatabu ar-rusula bidhalika su waɗanda kafirai da sun kace manzanni aula ta'udunna fi millatina ku dawo cikin hanyar mu sun yi manzanni magana da wannan bina'an ala za'amihim al-fasid bina'an sun gina wannan ala za'amihim al-fasid akan magana su ko tunanin su ko aqidar su domin kalma ta azzam malamai suna kiranta na zauri riyawa wato akan aqidar su wanda take mummuna wa i'tiqadihim da kuma wato i'tiqadin su kudurtawar da suka yi annar rusula kanu awwalan ala milal qaumihim kenan cewa su suna tsammanin annaba sun kasance akan aqida su ne su kafirai thumma intaqalu anha sannan suka cira ta daga gare ta me yasa kafirai suka yi wannan tunani ko dai saboda saboda annabawa da ba su zo da wannan da'awa ba sai suka sa tsammanin da su da su duka ɗaya ne ko kuma a sun san cewa da ba akan hanyar su suke ba amma suna kokarin da su yi farfaganda su nuna cewa ai su ma akan haka suke daga baya ne suka bijire don saboda su yaki gaskiya Allah kai mu nasari amsa ta uku da malamai suka bayar akan wannan aure ta'udun na fi millatina athalithu annahum khatabu kull rasulin wa man amana bihi ma'ana kafirai da sun kace aula ta'udun na fi millatina sun yi magana ne khatabu kull rasulin kowane annabi sun yi masa magana ne wa man amana bihi da wanda ya imani tare da shi fa ghallabu fil khitabi sai sun karin jayas a lokacin da suke magana al jama'ata jama'a mai yawa alal wahidi akan mutum daya kenan ma'ana ko da shi annabin sun san cewa shi ba akan haka yake ba to amma ai yana da magoya baya kenan sai suka yi amfani da lafazi na jama'a gaba ɗaya ba su kebance annabin ba suka ce kenan aula ta'udunna ku dawo malam yace to wa nadhiru hadha su'al wannan tabkar irin wannan amsa ma sabaka fi suratul a'raf abin da ya gabata a cikin suratul a'raf min qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala aula ta'udunna fi millatina an gane ko kenan inda mutanen annabi shu'aib suka ce mishi Allah ya ce qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina to wannan a cikin wato masu buga littafi sai suka kawo shi a cikin wato suratul ibrahim alhali kuma ya ce a cikin suratul a'raf to na san dai ba su hankalta mishi ba saboda wani lokaci za ku iske mutane idan aka zo da wani abu suna tahqiqin littafi ba su cika hankaltawa ba to waccan tana cikin suratul a'raf wato aya ta 88 zuwa aya ta 89 inda yace awalau kunna karihi qad iftaraina ala allahi kadiba in udna fi millatikum ba'da idh najjana allahu minha to kinan da haka dai annabi shu'aib nan da yace au da yace au da suka ce aulata udunna fi millatina da wannan inda Allah ya ce kafirai sun ce ma manzannin su wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina duk da suna tafiya ne akan tsari daya kinan da annabi shu'aib da annabawa an gaya musu wannan magana malam yace to misalin kuma irin wannan wa fi surati yusuf alaihi salam kuma akwai irin tafkar irin wannan shubha a cikin suratu yusuf alaihi salam min qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala inni taraktu millata qaumin ni na bar hanyar waɗansu mutane suratu yusuf aya ta 37 to nan taraktu ba ana nufin annabi yusuf ya bari ba ya taba zama akan kafirci sannan ya dawo a ana nufin baya yi shi ba ruwan shi da wannan akida din ba abin da ya hada shi da wannan akida bai taba yin ta ba kuma ba zai yi ta ba yake cewa inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub yace ma kana lana an nushrika billahi min shay bai kasance gare mu ba mun shirka da Allah kiran kaga wannan da inni taraktu ba yana nufin ya taba zama akan shirka ba to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo a karkashin wato wannan ayar illa abinda zamu dan iya wato karawa a karkashin wannan shine cewa bambanci tsakanin magana ta zo a cikin suratu Ibrahim da wadda ta zo a cikin suratu wato Al-A'raf can cikin suratu Al-A'raf aya ta 88 zuwa aya ta 89 magana annabi Shu'aibu ne ake yi shi kadai to nan kuma cikin suratu Ibrahim magana annabawa ne can qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina amma nan kuma a cikin suratu ibrahim ana magana ne kan annabawa ba wai annabi shu'aibu kawai wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina to kenan kaga nan ana zance annabawa ne gaba ɗaya can kuma ana zance annabi shu'aib sai zaman to nan a cikin suratu ibrahim kamar ya zo a matsayin mujmal ya zo a dunkule to kuma abin da zai fassara wannan misali sai zaman to kissa ta annabi shu'aib tana daga cikin abin da zai fassara an faɗa ma annabawa wannan wato sai zaman to Allah ya ce kafirai sun faɗa ma annabawansu wannan to kaga akwai annabawan da an kawo labarin su da manzanni a cikin alkur'ani waɗansu ba a kawo ba so kaga waccan kissa ta annabi shu'aib sai ta zamanto tafsili na bayani ne ga abinda Allah ya faɗa a dunkuri a cikin suratu ibrahim da sauran ayoyi wanda sun ka faɗi cewa kafirai sun yi barazanar fitar da annabawa ko kuma sun fitar da su duk sai a haɗa su a yi tafsirin wannan aya da ita sai zamanto ka'ida ce ta al-mujmal da kuma wato al-mufassil an gane ko tunda Allah ya ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim kafirai sun ce ma annabawan su to kaga annabi shu'aib shi daga cikin wanda Allah ya bada labarin ba an faɗa mai wannan karara قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا سننكما lanukhrijannakum min ardina za mu fitar da ku an yi barazanar fitar da annabawa wannan kuma Allah ya faɗi wannan ga annabawa da dama qalu la illam tantahi ya wato lutu la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al mukhrajin la illam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin ya kai lutu in baka bari ba nuhu la min al marjumin za mu fitar da kai kaga wannan ya nuna an yi barazana la nukhrijannakum min ardina ga ai muskin da an fitar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga wato makka zuwa madina kenan illa tansuruhu faqad nasarahu allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnayn id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna allah inna allah ma'ana wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka kaga dan an faɗi cewa an fitar da manzanni kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi mai barazana ko ya dawo qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliy din sannan kuma an shirya masa kisa da dauri da sauransu wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin to wannan shine abin da zamu kara sai abu na karshe a karkashin wannan aya shine cewa anan akwai mas'alatul khitabul qur'ani mas'ala ce wadda ɗaliban ilimi ba sa hankalta mata sosai shine cewa nan da Allah ce wa qala allazina kafaru li rusulihim kafirai sun ce ma manzannin su to nan al khitab ana nufin kullun ala hida at tawzi' za a rabraba shi akwai khitabut tanwiya a faɗi magana tunkuli amma ana nufin wannan yana da wannan wannan yana da wannan wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara to kaga nan ba ana nufin alkhitabu huna ba liwahid a litanwi'ina wato yahudawa sun ce ba mu shiga aljanna sai ba yahude kristoci sun ce ba mu shiga aljanna sai krista shi ne abin da ake nufi domin yahudawa ba su yarda kristoci na shiga aljanna ba kristoci ba su yarda yahudawa na shiga aljanna ba don mi don kristoci sun ce yesu almasihu dan Allah ne Allah ne wal iyadu billah su kuma yahudawa sun ce dan zina ne kaga Allah ce wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay wa hum yatluna alkitab kina ya kamata mu fahimci wannan da kyau to nan alkhitabu litanwi ba ka zo ka ce a'a da yahudawa da kristoci sun ce ba mu shiga aljanna sai ba yahudi da krista wannan hayaniya ce domin ba hanya guda bace kiristanci daban yahudanci daban su yahuda sun ce uzairu dan Allah ne wata firqa daga cikin su wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah su kuma kiristoci sun kace yesu almasihu dan Allah su kuma yahuda sun ce yesu almasihu dan zina ne to kaga iya za a iya ce akida guda ne za su hada kai ne in za a yaki musulunci da gaskiya a kashe musulmi to nan da suke hada kawunan su ya kamata yan uwa mu fahimci wannan to anan kadiba cikin littafin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ya kawo anwa'u khitabil qur'an zai kai nau'i khitabi na qur'ani ya kai kusan guda ko 30 ko zuwa 40 ko 40 da wani abu da ya kawo namance daidai adadin shine na anan al khitab lit tawzi' wa qala alladhina kafaru li rusulihim kafirai sun ce ma manzannin su a to anan akwai abin tambaya lokaci guda akai annabawan Allah kaga ba lokaci guda aka yi su ba ko da kuma an yi su lokaci guda ba wuri guda suka rayu ba kaga da Ibrahim da Lutu an yi zamani ɗaya amma shi Lutu yana wajen kora na Sadum kaga Ibrahim ba wannan yanki yake ba to kenan ko da a kaddarta sun yi lokaci guda sun yi zamani ɗaya to ai ba wuri guda suka yi da'awa ba to ya za a ce kafirai sun ce musu da nukhri jannakum min ardi la aw la ta'udun fi millatina kaga ba kafirai bane wato nau'i ɗaya sannan kuma annabawa wani annabi na shudewa ne wani annabi yazo Allah ya ce wato thumma arsal arsalna rusulana tatra كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ألا نتورو ونا النبي ونا يا شودي ألا تورو ونا تو كاغا يا يتي كافرين كما كافرن دنيا سون تسي ولي دايا su kuma annabawa sun tsaye wuri daya kafirai su ce musu la nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina la al khitab al tawzi' ma'ana kowane annabi a lokacinsa a inda yayi da'awa kafirai sun yi masa wannan barazana haka ne abin da ake son a ce to kaga in baka fahimci wannan ba ya za ka fahimci nau'in khitabi na Qur'ani dan uwa mai so yana koma cikin littafi na al-itqan fi ulum al-Qur'an na Imam Suyuti yaga anwa khitab al-Qur'an kuma ba dace in ka duba ba duk abin da ya faɗa ka karba amma dai ka duba ka karanta saboda ƙarin ilimi abin da kaga yana karbuwa a ilmance ka karba wanda kaga ba za ka iya karba ba kana da dalilanka sai ka bar shi wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu ta gaba za mu dawo ne a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab a karkashin aya ta 17 domin ita ce ayar da take akan jerin ayoyi a karkashin mas'ala ta 97 malam yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'tihi al-mautu mutuwa za ta zo mishi shi kafiri min kulli makanin a kowata kowane wuri inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato kafirai wa فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من, ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت كاغا يتجرعه كافر ينا قدادا إجمالا منزولي ينا كونكودا روان ذافي أنغاري كوكو مچي واتو ruwan da ke fitowa daga wato farji na mazinata na 'yan wuta ko kuma mu ce wato ruwa ne mai kamar ruwan gyambo ko kurji ma'in sadid ya tajarra'uhu yana kwadada yana kwankwada wala ya kadu yusihu bai yi kusa ba ma ya ji daɗin wannan ruwan an gane ko ya wuce masa a makoshi wa ya'tihi al-mautu min kulli makan mutuwa za ta zo makafiri ta kowace fuska amma cewa wa huwa bimayyit kuma bai mutu ba to na kawo farkon ayar saboda mu fahimci wato ma'anar ayar da kyau malam yace yufhamu min zahirihi za a fahimta daga zahirin wannan aya an gane ko mautu min zahirihi mautul kafiri fi nar kafiri zai mutu a cikin wuta wa qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma huwa bimayyitin kuma ba zai mutu ba yusarrihu bi nafi zalik to kuma ya kori kaga an ce wa ya'tihi al-mautu min kulli makan mutuwa ta zo mishi ta ko ina kuma sai an ka ce wa mahu mai kuma bai mutu ba ko kuma zai mutu ba a to kaga al'amari ya zama to kamar zai magana za ta cin karo da juna to sai malam ya ce wal jawabu amsa anna ma'ana ma'anar cewa hakikanin ma'ana wa ya'tihi al-maut mutuwa za ta zo mishi ai asbabuhu sabubba al-muqtadiyatu lahu wadda take hukunta mutuwa take tabbatar da mutuwa take wajabtar da mutuwa adatan a al'ada illa anna Allah sai dai Allah yumsiku ruhahu Allah yana rike ransa fi badanihi a cikin jikinsa ma wujudi ma yaqtadihi mautahu tare da abin da yake hukunta mutuwarsa adatan ga al'ada wa awdaha hadha al-ma'na ba'd al-mutaakhirin malan ce sashen malaman da suka zo daga baya sun yi bayanin irin wannan ma'ana mimman la hujjata fi qawlihi wanda ke cewa babu hujja a cikin fadarsa bi qawlihi inda yake cewa wa laqad qataltuka bil hija'i na kashe ka bil hija'i da zambo an gane ko ka yi ma mutum zambo ka faɗi wato waɗansu abubuwa da yake da suna ta waya falam ta mutu baka mutu ba innal kilaba tawilatul a'mari lalle al kilab karnuka ko kare kenan karnuka kenan ko karnai tawilatul a'mar suna da tsawon rayuwa an gane ko to nan malam da yace la hujjata fi qawlihi babu hujja a cikin fadarsa ba yana nufin magana da ya faɗa ba ta saba ma abinda ayat ta zo da shi a ya ce ya kashe shi amma kuma bai mutu ba kenan nan ma'ana ta yi daidai nan abinda malam yake son ya ce wata mas'ala ce ta cewa wato shin daga wani lokaci ne ya kamata a kafa hujja da yaren larabci a sa shi a cikin maganar larabci to wannan mas'ala ce mai faɗi kwarai da gaske zan dan yi ishara zuwa gare ta domin saboda muhimmancin ta wasu na ganin tun daga shekara 200 daga hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam aka daina kafa hujja da larabcin da ke cikin manya-manyan garuruwa saboda sun cakuda mutane sun shiga musulunci da dama sun zo sun zauna tare da larabawa larabcin ya gurɓace suna ganin kuma daga shekara 400 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙauyuka aka daina kafa hujja da larabcin larabawa kenan sai zamanto duk larabci yanzu ya tsaya ne daga shekara 400 ta hijira an ƙare riwayarsa to wannan mas'ala ce wadda da an ɗauke ta an abin nan to mallas ya ce mai malla hujjata fi qaulihi kenan irin waɗannan ba a kafa hujja da maganar su sannan kuma akwai wata mas'ala ta yaren larabci da suke cewa almuwallidin ko almuwalladin almuwalladin waɗanda an ka haifa cikin larabawa a wancan lokaci amma su ba larabawa bane suna magana da yaren larabci sai ana kiransu muwalladin sannan ana kiransu muwallidin li'annahum yuwalliduna alkalimat kina an ce muwalladin waɗanda aka haifa almuwallidin in an kai malamun kasara waɗanda ke haifar da kalmomi sababbi sai aka ce su ma ba a karɓar yaren larabcin su to wannan mas'ala ta jima ana tafiya akan ta amma a ƙarshe majma'al lugha al-qahira sun tashi akan wannan saboda yare larabci ka'inun hayy kamar abu ne wanda ke na rayuwa yana haɓaka idan aka ce ga bakin zamanin da za a tsaye da riwaya ba za a yi amfani da maganar wani ba to a cikin kowane zamani a cikin kowane lokaci Allah yana halittar ma'ilimta waɗanda za su yi wannan ilimi hidima kenan cewa muwalladin ko muwallidin ko kuma abiyatu shi'r shi'iri kamar bakin wazanin da a Khalil bin Abi Khalil bin Ahmad al-Farahidi guda 16 da ya kawo za a ƙara ba ilimi bai gaji wannan ba ana iya ƙara saboda ilimi abu ne mai ci gaba dan haka a kowane zamani mutum yake za a kalli magana da ya faɗa ne shin ta zama to magana ce mai hikima mai ƙa'ida mai kaza mai kaza ko ko dai kawai ba ta yi ba domin cikin magabata akwai waɗanda sun kware cikin ilimi akwai waɗanda ba su nisa cikin ilimi ba kowane zamani kuma haka ake samu kenan takaita cewa ga bakin zamanin da za a ɗaukar larabcin da za a amfani da shi wannan lamari ne wanda yake yana ɗauke da wato ba za mu ce ba abin nan amma akwai tadhiq cikin shi akwai kukuntawa akwai wato tauye wato fadin tafiyar ilimi to sannan wannan ya kawo waɗanda suke ganin cewa daga ƙarni na hudu an kulle kofar ijtihadi ma'ana ba a samu wani malami wanda zai iya yin ijtihadi wannan shi ba malamai sun tafi cewa wannan kuskure ne wato kulli kofar ijtihadi abu ne wanda bai yi ba in ka duba cikin adwaul bayan Sheikh Muhammad al-Amir al-Shanqiqi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya yaki wannan mas'ala cewa ba dalilin da zai nuna cewa ga bakin lokacin da za a kaddara karban ijtihadi dan kowane lokaci Allah yana kawo wato malamai mai so ya diba zai ga wannan bayanin a cikin suratul anbiya wajen wa dawudu wa suleiman da kuma cikin suratul muhammad inda malam yayi bayani kan ijtihadi da sauransu to dan haka ne zan ce a ce bakin karni na hudu ne shi ma ijtihadi ya kare wannan kamar kukunta fiqhu ne ko kuma suna ganin a'a mujtahid mutlaq wanda mujtahidi ne yana iya bayani kan kowace mas'ala amma ana iya samun mujtahid al-khas wanda yake banta da wani fanni ko mujtahid a wata mazhaba shi ana iya samun shi duk da haka nan malamai suka ce a babu matsala ilimi baiwa ce ta Allah a kowane zamani Allah yana iya bada mujtahid wanda zai iya yin fatawa kuma ba dole bane sai karni na hudu domin ilimi bai tsaya a karni na hudu ba to sannan kuma wannan zai kai mu ga mas'ala ta istishhadi da magana hadisi da magana sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin masu bayanin lokaci ga wasu ce ana kafa hujja da shi'ir amma ba a kafa hujja da maganar sahabbai to profesan tafsiri da yake kasar saudiya ustaz doktor musa'id tayyar yake cewa wannan akwai kuskure cikin ta domin a wannan lokaci na farko larabcin ma ko waɗanda suka ce sai karni na wato biyu to ai su sahabbai ba su a cikin karni na ɗaya da na biyu ne ake samun su an gane ko na hijira to a wani lokacin larabcin ma na birnin bai gurɓace ba ko da mun tafi akan ra'ayinsu a ƙauye kuma sai karni na hudu sannan abu na biyu su larabawa ne tataccen larabawa sannan sun rayu tare da alkur'ani kuma sun rayu tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam sun ji maganarsa shine kuma afsahul arab mafi fasaha daga cikin larabawa to kaga wannan duk da yake ana rawaito wani hadisi ana afsahu man nataqa bi dhad ni ne mafi fasaha daga cikin waɗanda suka yi magana da ad-dhad wato lughatu ad larabci shine ake kira lughatu ad domin an yi bincike duk duniya babu yaren da yake dauke da harfi na dogul in ba larabci ba to amma wannan hadisin bai inganta ba sai dai tabbas ya tabbata har yanzu bincike ya nuna ba a samu wani yare mai aiki da dwa ba wato sai yaren larabci to kaga cewa sun rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun rayu a Makka a inda nan ne larabcin Qurayshawa suke rayuwa kuma sun rayu tare da Alqur'ani sun haddace Alqur'ani daga cikinsu da dama kuma sun san hadisai hadisin da ma aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a su kai tsina suke jin shi wanda an ka ruwaito da ma'ana mu ne zamu sanin ta rayuwa wannan da ma'ana ne wannan da kaza amma su gabakin shi suka shi duk waɗannan abubuwa suna da su kuma a ce wai ba a kafa hujja da hujja da maganar su ta tafsiri misali in sun fassara da ko a larabci amma sai a ɗauko shi'ir baiti na shi'iri wanda ba a ma san balaraban da ya faɗa ba a kafa hujja da shi nan ba akwai matsala wanda kuma zan ƙara da matsala ta ƙarshe kafin mu je gaba shine matsalar da take da alaka da kafa hujja da hadisi a cikin yaren larabci kun ga wannan mas'ala ce wanda ita ma ana bincike kanta za ku ga an kafa hujja da shi'ir amma ba kafa hujja da hadisi ba hujja su suna cewa waɗanda suka yi ba hadisi aiki farko galibin su ba larabawa bane irin su Imam Bukhari irin su Abu Dawuda irin su Imam Nasa'i irin su Ibn Majah da sauransu waɗanda sun yi ma hadisi aiki kuma manyan manyan malaman hadisi ne amma su ba larabawa bane suke cewa ana shakka sun rubuta shi ne da ma'ana to duk da hake akwai wannan sai malamai suka ce to na farko hadisin da ya tabbata da lafazin shi aka ruwaito shi don akwai a hadiskin da an san da ma'anarsu an karwaito su hadisin da yake da alaka da kiran sallah misali ko addu'o'i ko lafazi na ibada to shi wannan ba a ruwaito shi da ma'ana irin waɗannan in su ne ai muttafaqun alaihi dole aka fa hujjar su wanda an kai sabani sai a bari sai an tabbatar da ma'ana aka ruwaito shi ko ko da lafazi aka ruwaito shi sannan a san matsayin da za a yi masa shi wannan hadisin wajen kafa hujja da shi a cikin yaren larabci matsaloli ne waɗanda ana gina su ne akan ilimi kuma ana tattaunawa kansu na ɗan bijiro da su saboda amfanin ɗalibai 'yan uwana wato a zage dantse wajen sanin asalin matsala da kuma bincike kanta da irin yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam to yanzu za mu je matsala ta gaba sai za mu dawo cikin littafin as'iltul qur'anil majid wa ajmibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi domin shine kawo a karkashin mas'ala ta 21 a aya ta 21 afwan a mas'ala ta 510 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan anka ce kaifa tabaqa al-jawab sual ya an kai da tambaya da amsa suka zo daidai fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah yake cewa wa barazu lillahi jami'a sun bayyana ga Allah gaba daya shine barazu fa qala ad-du'afa sai masu rauni suka ce lil ladina istakbaru ga waɗanda suka yi girman kai inna kunna lakum tab'a mu mun kasance magoya baya ne gare ku suna bin su akan abin da ake kira taqlidul a'ma irin yadda makaho yake bin mai jansa in sun ce eh a ce eh in sun ce a'a a ce a'a ba tare da an hankalta wa dalili ba fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay shin yanzu kuna iya kare mu kuna iya wadatar da mu daga azabar Allah daga wani abu su masu rauni suka ce ma masu girman kai haka qalu sai masu girman kai suka ce shugabannin kenan law hadana Allahu lahadainakum da Allah ya shiryar da mu da mun shiryar da ku to kaga da su sun yi musu tambaya su kuma sun ba su amsa to shikenan tucewa sun kai kuna iya wadatar da mu daga azabar Allah da wani abu ai amsar da ya kamata su yi a'a ba za mu iya wadatar da ku da komai ba amma da sun ce a'a da Allah ya shirye da mu da mun shirye da ku to haka kenan kamar amsar da tambayar ba su zo daidai ba to kaga wanda zai iya cewa ya anka kuma anka kawo irin wannan cikin alkur'ani to a zahiri kaga haka dan adam zai gani amma ga amsar da malam ya bayar yace kulna za mu ce lamma kana qawlu ad-du'afa tawbihan wa taqri'an wa itaban lokacin da ya kasance qawlu ad-du'afa maganan masu rauni waɗanda suka fi waɗancan tawbihan dan zargin su ne wa taqri'an da kuma taqri'a wato munana musu magana wa itaban da kuma zargi da kausasa magana lillazina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai alistitba'ihim akan biyarsu da suka yi iyahum wato suka nemi su bi su suka bi su wastighwa'ihim da halakar da su da suka yi a halu dhanba ala Allah ta'ala fi dalalihim su waɗancan sai sun kan maida wato a halu sun mayar da laifi na azamba ana nufin laifi ala Allah ga Allah ta'ala zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fi dalalihim akan batar su wa idlalihim da batarwar da suka yi kenan sai suka nuna Allah ne abai ba su ikon shiriya ba sai suka bata su ko suka batar da su an gane ko manakon su ce a ba mu iya muku maganin azabar Allah da komai kama qalu kamar yadda suka ce law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya so da mu shirka ba a nan duniya kenan kafirai sun faɗi wannan mushrikai wala aba'una da mu da iyayenmu sun kafa hujja da wannan suna son su sulbuce ma wato amsar gaskiya suratul an'am aya ta ɗari da arba'in da takwas suka faɗi wannan magana sannan kuma wa malam ya ce wa da kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in kafirai za su ce da Allah ya so da mu bauta ma wani shi ba min shay'in ko da wani abu ne suratul nahli aya ta talatin da biyar dama a cikin suratul al'an'am ya ce sayaqulu alladhina ashraku da sannu mushrikai za su faɗa to kaga gaibi na amma a cikin suratul nahl sai ya tabbatar da sun faɗa wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wanda daga cikin ijazi na Qur'ani Allah ce za su faɗa da ba Allah ne ba ya faɗa ai suna da damar da za su kin faɗar wannan magana don saboda su karyatar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma Allah subhanahu wataala bai ba su wannan iko ba kamar yadda malamai suka faɗa cewa Allah ya ce sayasla naran zata lahab Abu Lahab zai shiga wuta domin shi kafirina wa mar'atu da matarsa tare da suna kiyayya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da dai a munafunci su fito ce sun musulunta su karyatar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma sun kasa sai sun ka mutu akan wannan malam yace yaquluna zalika fil akhirah kafirai suna faɗan wannan a lahira kama kanu yaquluna fid dunya kamar da sun kasance suna faɗa a nan duniya kina a lahira sun ce inna kunna lakum tab'an sun ka ce lau hadana Allahu la hadinakum a cikin kuma a nan duniya sun ce lau sha Allahu ma ashrakna ko kuma sun ce lau sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una kamar yadda zo a cikin suratul nahl wancan kuma lau sha Allahu ma ashrakna ya zo ne a cikin suratul an'am malin yace kama haka Allahu ta'ala anil munafiqin kamar yadda Allah ya bada labarin munafikai yau mai yab'athumullahu jami'a ranar da Allah zai tayar da su gaba daya fa yahlifuna lahu sai su yi masa sai su yi ma Allah rantsuwa wallahi rabbina ma kunna mushrikin kamar da Allah fada a cikin suratu al-an'am kama yahlifuna lakum kamar da suke muku ƙarya suke muku rantsuwa a nan duniya don cimma burin su na duniya wato suratul mujadala ko suratul mujadila ana cewa suratul mujadila sura ta jayayya jadal yujadil mujadalatan ko kuma suratul mujadila in an yi mata kasra kinan matar da ta zo tana jayayya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka don ana faɗa kun babu matsala qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha matar da take jayayya da kai sai a ce suratul mujadila al mar'atul mujadila kuma an ce suratul mujadila ne annal mujadala hadathat bainal mar'a wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kenan sai su sa tsammanin duniya da lahira duka ɗaya ne nan duniya suna muku rantsuwa a shekariya suke yi sun fake ne da wannan rantsuwa saboda mutane suna yadda da yan an rantse musu kamar yadda shedan ya rantse ma annabi adamu amma ƙarya ce yake yi Allah ce wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin to haka ne munafikai suke yin rantsuwa su sa tsammanin in sun yi wannan rantsuwa za su tsiratar da su yau da gobe yau da gobe sai a gane ƙarya ce suke yi suna gitta sunan Allah ne don saboda su cimma burin su na duniya to kaga saboda ɗabi'ar ta yi muni sai su ga har lahira ma in an je Allah subhanahu wataala ma za su yi masa irin wannan to kaga a can duniya sun ce da Allah ya so da ba mu yi shirka ba kuma su sun san shirka ba tarke sun doge akan ta haka anan lahira sai su ci ma magoya bayan su da Allah ya shirye da mu da mun shiryar da ku alhali kuma sun san gaskiya ne suka kibinta saboda suna ganin akwai wani abu wanda zai hana su su bi gaskiya na matsayi ko mulki ko ilimi na addini ko ilimi na duniya domin wani yana da ilimin addini sai ya kauce ma gaskiya kamar yadda Allah ya faɗa daga malami na bani Isra'il واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ko kuma suna ganin karfi na jiki kamar da adawa suke ganin su suke da karfi Allah subhanahu wataala ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa ko kuma dukiya da yaya wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adhabin da sauran abubuwan da da adam Allah ya masa ni'ima yake tunkahu da su yake ganin ya ya fi karfin shi ya bi abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa ko Allah ya ce to kaga dai a takaice dai abin yayi muni ya kamata su ce ba za mu iya tsirtar da ku ba amma suka ce da Allah ya shirya da mu da mun shirya da ku har yanzu dai suna nan akan wannan ballar tasu ta cewa sun san gaskiya amma ba sa sun binta Allah kai mu da tsari waqila malam ya ce waɗansu malamai sun ce abin da yasa suka bada wannan amsa ma'ana jawabihim ma'ana amsa su law hadana Allahu fil akhirati da Allah ya shiryar da mu a lahira tariqan najati hanyar tsira min al azabi daga azaba na hadainakum to da mun shirye da ku da Allah ya nuna mana inda za a bi a tsira to da sai mu gwada muku yadda mun ka gwada muku abinda za a bi a nan duniya ai la aghnaina ankum da mun wadatar da ku wa salakna bikum tariqan naja da mun bi mun shiga da ku kenan mun bi da ku hanya ta tsira kama salakna bikum tariqal halaka kamar yadda muka bi hanya ta halaka da ku fi duniya a nan duniya wanda amsa ce ta biyu amma tana da rauni ma'ana da Allah ya shirya da mu hanyar tsira ai ranar lahira babu zancin tsira domin Allah ne ce a shirya da su ga hanyar jahannama uhshurul ladina zalamu wa azwajuhum ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim dan haka babu zancin a shirya da su hanya ta tsira su da kansu sun san babu zancin tsira a ranar tashin alkiyama an gane ko ko ya zama to sun gaya musu bakan magana ne wato kun san da mu akan banna muke kuka bi mu to yanzu kuma ku dawo kawai ku ce mu ya ya za a yi mu wadatar da ku daga azaba Allah ba za mu da Allah ya shirya da mu da mun shirya da ku kenan kamar sun yi musu bakan magana ne don su ƙara bakanta musu da rai to kuma wannan yayi muni don haka zancen lahira da Allah ya shirya da su hanya ta tsira da sun tsira to ai kuma Allah ba zai shiryar da su ba ana ayyata hal dai wannan magana ta biyu tana da ɗan rauni duk da yake dai malamai sun kawo ta zanci ne na ilimi ana tattaunawa akan mas'aloli na ilimi to kenan sai ya zamanto irin wannan ma ya taba faruwa a cikin wato suratul araf Allah ya faɗi irin wannan zai faru da kuma cikin suratu saba da kuma cikin wato suratu ghafir don Allah ya ce wa qala alladhina fi nari li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al'adab qalu aw lam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu fad'u wa ma du'a lil kafirina illa fi dhalal kaga za su nema yanzu ga masu tsaron jahannama su neman musu mafita sun nema ga jagororin su samu ba sun koma wato ga masu tsaron jahannama mala'iku waɗanda su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sannan a cikin suratul araf Allah ya bayyana wannan cewa za su tattauna وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن سوشي كنت جهنم زاسوتي الله يربن ياما واتو فآتهم عذابا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار أتكلم أراف سكتي الله يباسو لمكي لمكي ها التي قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون كوني لدراشي واتو ribi-ribi na azaba sai dai ba kusan haka ba ma'ana kowa baya jin irin azabar da wani ke ji sannan kuma a cikin suratul ahzab Allah ya faɗi wannan za su ce rabbana atihim dha'fayn min al'azab wal anhum la'nan kabira kaga a ba su riɗi riɗi na azaba a cikin suratu saba Allah ya faɗi cewa za su tattauna akan waɗancan su suka halaka ku halaka mu har suke cewa anahnu sadadnakum anil huda ba'da irja'akum bal kuntum mujrimi shin mu ne muka hana ku ku bi gaskiya bayan ya zo muku kun sani kuka bi mu a'a ku dai kwaɗayin wani abu wanda muke da shi ko tsoronmu yasa kuka kibin gaskiya kuma mu jirmai ne kuna son a bi ƙarya a yi sharholiya mun dan muku abinda za mu dan muku mun ba ku abinda za mu ba ku an saba ma Allah kuma yanzu shi kenan ba wani wanda zai bin wani Allah dai subhanahu wataala ya faɗi yadda ƴan wuta za su yi husuma a cikin wato ayoyi daban-daban a cikin wurare daban-daban na alkur'ani da irin amsar da su waɗancan za su ba waɗancan a cikin wato wutar jahannama da amsar da shi kan shi dan zai ba su cewa shi kada su bi shi bai da alaka da wannan abu da suka yi don haka dai ya kamata wato da adam ya hattara akan bin son ran wani ko ko ya saba wa Allah ba ya san sabon Allah ne don son neman wani abu na duniya wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 511 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi a ayata 21 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa tasala ya aka ya hadu wartabata ya samu alaka qauluhum fadassu da suka ce sawa'un alaina duk ɗaya ne akan mu ajzi'na shin mun yi raki am sabarna ko mun yi hakuri bima qablahu to ya za a haɗa shi da abin da ya gabata domin an ce wa barazu lillahi jami'a sun bayyana ga Allah subhanahu wata'ala gaba ɗai fa qala dhu'afa lil ladina istakbaru sai masu rauni suka ce wanda suka girman kai inna kunna lakum tab'a mu mun kasance masu biyayya zuwa gare ku fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay shin ku kuna wadatar da mu daga azaba Allah da wani abu qalu law hadana Allah la hadaynakum suka ce da da Allah ya shiryar da mu da mun shiryar da ku sai suka ce to sawa'un alaina ajzina am sabarna ma lana min mahis duk dai ne gare mu kenan mustawin alaina an gane ko shin mun yi hakuri ko mun yi hakuri ba babu da wata mafaka to me ya alakar wannan maganar da abin da ya gabata na tattaunawa da suke yi malam ya ce to kulna za mu ci ittisaluhu bihi abin da yasa suka haɗu koko ta fuskar da suka samu alaka min haythu inna itaba du'afa'i ta fuskar cewa zargin da su masu rauni suka yi lilladina stakbaru ga waɗanda suka yi kafirci kana jaza'an ya zama turaki ne mimma hum fihi na daga abin da suke cikin shi wa qalaqan da damuwa min alamil azabi daga radadin azaba faƙala lahum ru'asa'uhum sai ku su shugabannin su suka ce lahadainakum kenan da Allah ya shirye da mu da mun shirye da ku to tunda da dadi ne yasa suke fadar wannan sawa'un alaina duk dai ne akan mu ajazina shin mun yi raki am sabarna ko mun yi hakuri malana min mahis ba mu da wato mafaka ba mu da wurin tsira suratu ibrahim ayata 21 malam yace yuriduna anfusahum wa iyyahu su masu girman kan suna nufin kawunan su da magoya bayan su listima'ihim fi iqabi dalala domin sun yi tarayya a cikin ukuba azaba ta bata allati kanu mujtami'ina alaiha fi dunya wadda sun kasance sun yi tarayya sun hadu akan ta anan duniya ka annahum qalu lid-du'afa'i malam yace kamar sun ce ma masu rauni ma hadha jazau menene wannan raki wat tawbihu da zargi da kuke yi muna wala fa'ida ta fihi babu wata fa'ida kama la fa'ida ta fi sabri ko kamar yadda hankulin bai da fa'ida fa innal amra to shi wannan al'amari a'zamu min zalika yafi wannan girma wa a'ammu yafi hadewa wanga matsala da kuke zance ai ba ku kade a cikin azaba ba da mu da ku duk cikin azaba muke dan haka kuma in duniya ne yan azaba ta shafi ko matsala ta shafi kowa sai ka tana da sauki to lahira irin wannan ba haka nan bane ina fata an fahimci ni domin musibar da ta shafi kowa da kowa sai kaga tana zo maka da sauki to a lahira Allah ce wannan ba haka nan bane walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun ba zai amfane ku dan yau kun taro a cikin wuta ma'ana ku yi dariyar juna a'a nan azaba ce kuma babu wani wanda zai jin dadin wani na cikin wata azaba kowa tashi ce yake sha shi yasa ma a cikin suratul sar sun kace fa'ati ma azaban dhifan fin nar cikin suratul sar minan nar cikin suratul a'raf finnar kuma a cikin suratul sa daga mai hada alqur'ani suka ce Allah ya ba su rifi rifi na azaba finna qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhifan finna suka ce Allah ya riban yaushe azaba kaga suna roƙon azaba a ƙara mishi a cikin sa'ad dhifan minan nar fa atihim azaban dhifan minan nar nan kuma fa atihim azaban dhifan finnari a cikin suratul sa'ad kamar yadda mai hada alqur'ani a takaice dai wannan yana nuna matsayi mummuna wanda kafirai da magoya bayan su suke a ranar tashin alkiyama Allah kai mu da tsari da yi ma wani biyayya kowane ne akan sakonka idan ya bayyana cewa akan kuskure yake Allah kai mu da tsari da bin son ranmu Allah kai mu da tsari da bin son ran wani Allah kai mu da tsari da biyayyar shedan da kuma bin waɗanda suke bin shedan ƴan uwa musulmi nan ya kamata mu dakanta sai a darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya babu iko da dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh